لعلكم تذكرون ارجعوا الى الله تنتهي سوره الذاريات ايه 48 zuwa da ta idan yayi wato warwarewar matsala kuma Allah ya halicci cuskuyewar ta ita abin da nake nufi da ya koshi ya yi yunwa da ya haske ya yi duhu da ya ilimi ya yi jahilci da ya mace ya yi namiji da ya rago ya yi tinkiya wa haka wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون hikimar shigo da irin wannan magana shi ne a lokacin da na san a in zan tinkari aikin alkhairi akwai yiwuwar in gamu da matsala to shi ke sai shirya matsala din dama da ya yi daidai allah halicci ga abin da yake ba daidai ba amma ya baka hankali ya yi ba daidai ba ana kiransa qada'ul kauni amma kabirin ana kin qada'un shar'i mutum ba zai ce tunda ne Allah ya san ina son kuɗi bari in dauko ko da ba na bane ka kafa hujja da sada sai mu ce la Allah da ya hukunta kana so kuma ya hukunta a yanke ma hannu kauni da shar'i kenan tarbiyya tana jin jiki a wannan lokacin to amma intilaqan min hadha al-bayan kada mutum ya samu damuwa da dimaucewa ko ya ce zargicin la akwai mafita mafitan ne muka zo duk mu ji abinda Allah ta'ala zai kai mu ga faɗi na dace da kuma tafi amma mu sani da farko tukun matsala a rayuwa ba wani abu ne sabo ba amma kuma dole ne mu damu don neman kai mafita saboda za mu koma zuwa ga wanda ya halicce mu in suka ɗauki misali a gurguje abin da ka faɗa yawan sake-saken aure abin da ke janyo ma aure matsaloli ne na lissafi sun kai talatin da shida har ma da kare farko dai akwai fasadin niyya rushewar niyya ba don Allah ake ba don nuna isa ne kawai akwai masu aure saboda haka sai ka abin baya zuwa ko'ina akwai matsalar kai ɗan wace ƙabila ne kai ba kaza ba kai ba tube ne kai barbare kai ba kaza kaza eh wannan mushkila ce da ke kuma ta mashigo amma akwai tana kuma ciwo aure mutunci a kasashen akwai kuma me yake da shi na abin duniya ai ka faɗa ai me yake da shi na kuɗi a banki me yake da shi matsayi kenan ba dan Allah bane zai aure ta dan abin hannun gidansu to kuma ba a sanin macito sai miya ta tsare su miya ta su ta tsare sun kasance cito sai ta suka bin yawon gaje kafin a ko suna ba don Allah a kai ba daga cikin matsalolin aure akwai matsalar miyagun abokai kawai kin kin je kin yi aure kin nuna da kin da kawai ki samu aiki ba misali ke kin nan baiwa ce akwai wannan matsalar akwai sharrin waɗanda muke kira gulma wuya irin tsoffin matan ke kin yi aure tun da kike me baki shaɗanu ne kuma da ado fa'azarhu suna nan akwai matsalar tasirin aikin mu sai ita ta aure amma yar boko ce za ta je biro da wuri da sauransu misali sai a raba mata hankali gidan aure ne ko ko ofishinta ban ce laifi ne ta je ba inda da tsari wanda yake mai kyau amma an raba hankali biyu wannan kafin a je ko ina sai ka iske lamari ya zama abin da akwai tasirin talabijin da ake ta kallo ko jiya na faɗa na ta maimaitawa arewa 24 vantikart me suke yaɗawa fasadi gidan ba da masu kwana 100 ko 100 na masu ne misali 90 misali suna da rawa mummuna da suke takawa wajen cire da cizge tarbiyya daga zukata da kwakwalin ainihin wato mujtama ɗin misali sannan kuma daga ciki tun da magana aure ake rashin iya rike gidan da ce wata mutunci bakar magana da zagi da tijarawa shewar ta kama ta bata ba mace na bukatar mai ara guda hudu maskar mat'amun malbasin mabi maskar matsuguni malbas tufa matsan abinci mabi su kasance a shimfiɗa guda sai an samu ɗayan wannan an samu tasgaro da yawan fita unguwa da abin nan da hausa ke cewa hangen hadarin ne suka sa kai wanka da baya eh matar alhajiwa ne tana da ado mai kyau to ke ba kya kallon yanayin jikin ki tsayin da Allah ya je ki mana wannan matsala in sake koma ba bari in je unguwa sai ta tafi gida kusan guda goma ko bakwai ko uku sai ya fadda kasar da kuma ka tabarin jajirci na tsayawa daga cikin mazaje ya faɗi kalma baza bai san ma bata ko wanda ya zo same ni a kano da matar sai ce a kano malam da matata ni na ce na gaji in kin samu wani mijinki aure amma ni ba sakin ta ne ba na ce kai ba ma gudu ne shi wani irin mutum ne kai ha to wai malam ai ban ce na sake ki ba kaji abin a da ke shi na ce to shi kenan yanzu da kuma matar na ce to shi kenan na ji yanzu idan kuna rigima da ita sai rigar ta sai ka rike ta ce ka sake ni sai ka ce na sake yaya sai ce a riga na sake na ce ta ga irin ta na yi kai ka ce tun da dai ban ce na sake ki ba kai wannan ne saki a wurin ka ko to ka rike riganta ka sake ni ce na sake ta ce a rigar na sake ba ita ba ta ce shiga kai shirme kake ina nufin akwai irin wannan jahilci na da yawa daga cikin na fara da wannan ne domin aure shine jigo shine harsashi shine foundation sai in mun gina shi akan bin Allah ake samun ƴaƴa nagartattu masu muruwa masu da'a amma zaman to duniya ce kawai aka sa gaba aure suke aure suke ayi aure kafin wani lokaci kashi bakwai cikin auren biya ta yarinya karama ta zama bazawara kuma tana tallan kanta kamar da kai bayani sannan bakin al'adu sun shigo muku jiya za mu je gun karatu a wajejen shago sai ga mutum mutumi na mata kusan tsira an dasa kusan wani abin yaɗo ban san mai kuke na sha'anan ba tsiraici mene ne wannan ne sai an yaka wannan abubuwa ne baki ba a san da su a cikin ƙasashen su mujtama ɗin wani sati sannan da karancin wa'azi sannan da wani irin tunani irin na bature musulmi ne gaba da baya so yake rayu a ce shi bature ne ya iya faransanci shi yana da wayewa yana kallon hijabin da mace za ta ci baya ne a wurin shi wannan ma yana matukar taimakawa wajen kawo na cikas da mashigari samar da cibiya irin wannan ba karamin alkhairi to sai dai akwai abu guda biyar sun ce duk mutumin da ke son ya samu nasara kullum man arada tahqiqal nasar fi ma yaqumu bihi labudda an yuhaqqiqa mutatallabat khamsa farko tukun ka gano me kake so kai shine tahdidul hadaf ina son kaza yanzu ai kun gano kuna bukatar sansa markaz gano wannan muhimmi ne a rayuwa ba wanda zai abu ya ce wala ban san me nake so ne ba ka ce damina in ta zo ban san me zai ba kusan kana manomi labudda an tuhaddida hadafaka yanzu kun gano hadafi kun kalli tarbiyya na iyayen mata da yara da zaman gari da alaka tsakaninmu da masu mulki wannan muhimmin abu ne idan al'umma musulmi ba su yi ba a iya samun ong su yi ta yi suna da abin da su gansu ba zo da proje na barna saboda na farko a gano mai muke so kun gano ɗaya na biyu mubadara ko ka gano abu mai kyau to ka mataki ma shine mubadara mubadara shine ka mataki ɗaukan matakin kun samu santa cibiya ga malamai ga iyaye kuna shirya daurat ilmiya tadribiyya wannan shine mubadara na uku shi fi kowanne ya fi na farko da na biyu wahala shine muwasala mutaba'a ila al-ghaya ka fara abu karka tsaya nan ne gizo ke saka domin garin kaiwa ga abin da kila a maka barazana to muna sa ido a kanku ko a jefa maka magana sai ka ji ka tsorata a'a wannan ya kamata ya zama gishirin miya din ya zama abin da zai ainihin ita gaskiya kullum tana gamuwa da jaraba jibin kai yace alhaqqu mumtahanun wa muntasirun fala ta'jaz fadhalika sunnatul rahman idan kana tsammani dan zaka yi kira zuwa ga Allah ba za ka gamu da kalubale to kar ma ka fara dan baka shirya ba alif lam mim asan su mutane sun dauka duk sanin Allah zai kyale su ba zai yiwu ba alif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون سي أن جرباك أنت بي إمام الشافعي أكتشي غافة مالا ونين يفق متن أن يمكن في الأرض an an yabtaliyahu Allah sai ce inna Allah lam yumakkina ahadan illa ba'da ibtila Allah bai tabbata ka ba. a fagen ilimi da karatu sai da ya ci kwakwa tuko duk malamai ka tambayi tarihin su wani ya gaya maka sai ka ce to ashe ban sa abin da nake in ka ji ibtila'in wani sai ka ce ashe ne na walange ne Allah kuwa to saboda haka ya ne dan mun fito wannan muna so mu zama sojojin ubangiji ai ba da kamuki ba da ilimi da hikima ne ba ma rigima da kowa sai dai a yi rigima da manhajin namu to mun saya mun biya kuwa to dole a yi mutaba'a ilal ghaya kar ka fara abin kirki ka fasa shi wannan aiki ku ci gaba ko bayan mun mutu yan baya su dora mu haɗu can fi jannatin wani harin amma ka fara abin kirki ka bari la kenan dama baka shirya ba tahdidul hadaf mubadara mutaba'a kuma a lokacin yin mutaba'a kana bukatar ka nuna wato juriya da haƙuri sannan ka haɗu da kowa iyaye da kake ganin su mata su ne jigon tafiya shi sa bature ke sha'awar ya lalata ya mace wallahi al'azim burin su ne da suka yi taro a taron berlin lokacin lalata mata suka ce abinda za ku yi ku gaya wa 'ya mace a gidan musulunci kema duk abin da namiji zai kema za ki iya haka suke faɗa yanzu ko ba haka ba ku gaya mata fito ta yi gwagwarmaya wajen zaɓe ta zama shugaban ƙasa ku gaya mata ita ma tana da 'yanci ba za ta shiga ta miji abinci ba abubuwa iri-iri ya za ku yi ku turo mata 'yan boko da manya-manyan motoci a ƙauyuka su bude ainihin biro a birane suna ond ba suna wannan ba misali to irin wannan kungiya da ke da sigar addini ba zai ma wasu daɗi ba to kuma sai ne dama kare mai ake bukata ya yi guda ko ya haushi a in ya guda shi ne labari in ya haushi ba ba labari ba nake cewa dole ne ƙarƙashin mu ta ba a sai an saba da wannan na hudu إتقان الأمل قلنا إتقان إن الله يحب إذا أمل أحدكم أن يتقن إتقان الأمل يزمن تكونون وتقريوا misali komai na kuna da document komai kun rubuta shi hukuma ku je ku rijista na tabbata kun yi wannan dan kar an ko ta baraza muna da rijista muna da civilization nan wayewa irin tamu komai ba da kamuke ba wannan shine na hudu ka ci shekarun ku biyar inda zan tambaye ku in ce ku faɗi daura irin wannan zuwa yau sau nawa kuka yi kai kenan littattafai nawa kuka rubuta ko da matsawiya ta ƙanana saboda zuwa ƙauyuka ana ba waɗanda ake halakar da su misali kuma ku shata aikin ku karantarwa ce kawai kulawa da harkar lafiya ne kulawa da 'yan mata shawara game da magance mutuwan aure cututtuka iri-iri me kuke yi da matan da ake mutuwa ake barin su da jarirai marayu misali waɗannan su ne abin da suke kira scope da'irar da kuke yin aiki wannan yana cikin ƙarƙashin abu na hudu itqanul amal yana daga cikin hukulla alaka mai kyau da shugabannin gari tsakaninku da fadar sarki a samu alaka mai kyau tsakaninku da gwamna alaka ba ku rigima da kowa wannan muhimmin lamari ne ba mu ce ka ba mu kowa a siyasar ka ba amma muna sanar da kai mu 'yan ƙasa ne muna da haƙƙi kuma wannan aikin naku ne muke cewa kakwai da a dinga samun musalama tsakanin ku da su kowar gina lagala in za a rigima da ku a yi rigima da ku a kan kunce ga gaskiya ga dalili ga aya ga hadisi kuma an kasa karewa sai a yi rigima dama ko ka kawo nasi ko naushi in ji masu magana da tun da ba kawo nasi ba sai magana naushi ba magana naushi muna magana kul hatu burhanaku wannan shine na hudu itqanul amal min ahammil ashiya fi tahqiqin nasr concrete research wannan santa ta tsara misali nan zuwa shekara goma muna so mu samu mahaddata a nan wurin aka haddata su qur'ani guda nawa tsari tsari kuma za ku iya sannan kowa ya yadda ba wai don abin duniya yake yi ba ka ce dan kuɗi to ba za ka yi ba ina ma kuɗi yake to mu abin da muke so Allah ya ce na yadda da aiki ya kalle mu ya ce inna hadha kana lakum jaza'un wa kana sa'ikum mashkura mun ga mu cin riba gaba daya yana karkashin abu na hudu tahdidul hadaf al mubadara al mutaba'a al muwasala itqanul amal nabiyar aham kulli shay ikhlasun niyya kisan da waɗannan muhimman abubuwa ne ya zama kuma kuna da shi kuma na yi farin ciki kun bude wato shafi a yanar gizo ka ambata ɗazin inda kuke dinga tawasu yau zamani ne da duniya ta zama a tafin hannu a yau misali inda kuna da shafi da angle kila sai mu shiga ko da faransa mu shiga mu ga eh a tawa ga wannan shafi ga gudu mu tunda hausa ake ko da larabci ko da faransa wanda muka zamu iya wannan muhimmin lamari ne saboda yatsa ɗaya ba ta cin taliya aikin ka ne nawa ne sai mu haɗu gaba ɗaya waɗannan abubuwa guda biyar muhimmai ne sannan kuma ba zai yiwu kuna wannan aiki ba kwa neman ilimi ba ba zai yiwu saboda faƙidu shai'i suka ce rayuwa bai dole ne ku saba ma kanku da kullun ƙara ilimi in hadda kuke nema kullun ku dinga ƙara aya biyu iyaye mata kar ku yi suka ce in kuna da haddan nan to ku riƙe haddan ku yi ta maimaitawa kullun ku haddace hadisi ɗaya ko biyu kullum ku dinga koya ma kanku kalma sabuwa ɗaya alƙarura aljawwal alkitab da walai a shekara kana da kalma 360 misali kaga ai ka samu ku saba da wannan sannan da Allah ku saba da zuwa gidajen mata da aka mutu aka bar su da jarirai bayan Allah wasu na cikin bakin ciki ba mai kulawa da su sannan a kano akwai wata ran wasu ɗaliban musu suka ce malam mun je unguwa kaza da kuka ce mu wallahi mun je mun tadda wata mace da jarirai guda hudu ko uku ta sa musu ido tana kallon su tana kuka uban ya mutu makewayin su inda suke ainihin bahaya to ya cika tunda na ƙasa ne an kasa yashewa ba su da koda ƙwayan abinci ɗaya sai almajiran suka ce suka ce mana abinda muka ba ta shinkafa mudu ɗaya ta dinga kuka ta ce ashe irin mu ma an san muna nan a raye malam magana nan ta da ke zuciya a al'ummar da wani abinci ma yana ji shi a al'ummar da wani riga akwai wanda riga in ya sa baya wanke ta saboda ya isa kawai shi daga tele zai da kawai amma ga halin da ake ciki yana nufin irin wannan ba za mu ce komai za ku iya ba ku yi daidai iyawanku amma daga cikin aikin ku ina ne ya unguwa kaza a kan rayu akalla ziyara wacce a shi ne gida ya rasu to Allah ƙara hakuri ku mai ƴaƴan addu'a in zai yi ku ɗauki nauyin karatun yaro ɗaya ka lura in zai yi in zai yi zuwa wani matakin saboda yanda kai ihsani yuhsan ilaik kyautata a kyautata maka wannan muhimmin lamari ne inda hali gidan kaso inda ake aje mata mata masu mutunci irin waɗannan in akwai matan su kai musu ziyara tunda ba su ake alalace ba mun zo daga markaz iman kaza kaza kun shiga wannan gida to da Allah ku gyara halin kaza kaza kun taimaka ma gwamnati kuma maza haka lokacin ramadan ku tsara tafsir na tabbata kuna yi tafsir in zai yiwu a samu cikin mata da suka iya tafsir su ma yan uwansu mata don so muke mu haɓaka su su taso su ma misali sannan hata cikin daura din nan in akwai da take da kafa'a ta ilimi ku ba ta dama ita ma ta karanta tana yin fashin baki dan a gani wannan zai taimaka wajen ilimi ya ƙara haɓaka kar ku manta da kafofin yaɗa labarai don suna da amfani matuƙa gaya wajen yaɗa alkhairi lokaci irin wannan da ake bukukuwa na rashin kan gado ga ana ta kwale-kwale bai an zo sabuwar shekara biki ne da ake aro na kafirai sun ce duk lokacin da aka ce 31 ga watan disamba ta zo akwai wani gunki da suke kiransa jamus mai kai biyu ai shine january shine janvier suna bikin shigowar shi saboda shine abin da papa roma gregory ya ambata suka canza sunayen watannin da wata nawa ne ai daga duka goma ne daga march ne har zuwa disamba suka ƙara ɗaya da kuma biyu misali to me haɗa mu da wannan biki me haɗa mu to amma musiba ce tasirin boko da zamanantaka da kaza kaza saboda ka abin da za mu yi shi za mu iya sannan kar ku sauka daga kan manufarku sannan ku tabbatar da kasancewa akan aqidan as-salafus salih wallahi ita ce mafita bid'a ban wa ita ba ma kuma yin wani shayi na kowaye gaskiyar mu ga ita nan ka so mu aka ko kake mu in ka so ina rage naka amma manhajuna la numayyi babu tamyiyi wannan dole a kasance ƙala Allahu ƙala Rasulu ƙala sahaba ‘yan uwa masu daraja da albarka ba lokacin a yi sukuwa a filin ba ne haɗuwa ce da ni shakhsiyar na ƙaru ko shakka babu ƙaruwa ta fuska iri iri na ga yadda aka tarbi mu tarba irin ta mutunta Allah ya saka muku mun ga yadda wannan daura ba ku yi ƙasa a guyo ba har aka zo wannan gabar karuwa ce kuma mun ga yadda misali ayyuka ke tafiya yadda kuka yi sannan wannan santa da ni ban santa ba in ba wannan lokaci don zuwa na tawo shekaru ashirin baya da suka wuce babu wannan santa misali na ga ci gaba an samu gidan rediyo adar misali babu a wannan lokacin sarki ya mana tarba ta mutuntawa sarkin tawa haka shi ma gwamna ba a samu alaka mai kyau tsakanin ku da su daga ƙarshe ku ringa samun lokaci kuna kai ziyara lakwal-lakwal na gwamnati ku nemi izinin haka makarantar 'yan mata dan nan ne ake fara barin da tarbiyya in ba mai da hankali mun zo kawo ziyara ne muna da faɗakarwa ga abin da za mu yi sannan dole kowannen ku ku samar wa wannan tafiya asusu saboda kullum ina faɗa a wata hausa ba a da'awa sai da dawa in ba haka ba za a shiga dawa kuma ba za a dawo ba saboda haka kana da ainihin dala kaza kina da kaza ku dinga tarawa da karo-karo giwa ta fi dangi kuma mai zuwa samaniya in ya takale da bai da ya rage hanya har a waye gari a ce kun kafa university privé ba shi wani zai yi kuma ma zalika alallahi biya zai yi kullum in za ka roƙi Allah sun ce ka roƙe shi da babban masaki shi sa wani ce shi ko gida in zai gidan sama zai don ya fi kusa da Allah ko ya tafi shi to yawan Allah ya saka muku da alkhairi mun gode mun ji daɗi Allah ya tara mu gaba ɗaya cikin gidan rahama wannan shi ne ɗan kaɗan abin da faɗi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh ku bari malai dan ya kare mu sannan kuma ku abin dan ku ci amfani gaba
assalamu alaikum assalamu alaikum tsakanin da Allah Uh, ni ga ni ga kusa da malam ni malam malam ne kuma uba ne kai da Allah ina jin nauyin magana ko da harfi ɗaya biyu gaban irin su malam kama da yadda aka zazzaga mana bayanan mu je mu ta kokarin aiki da su ni na fahimci bayanan nan ba wai ga kungiyayi bara ba ɗaiɗai kuma muka ɗauka ya ishe mu rayuwa mu ci nasara duk wanda zai aikata waɗannan abin da aka lissafa don shari'a abin nan sannan matsalar da aka lissafa ta matsalar auratayya da wane ne in dai za a kallo nan da kuma irin shawarar da bayar da wannan za a magani matsalar ku tabbatar da kun samu kuɗi ku tabbatar da kun sami kun samar da jami'a ku tabbatar da kun je makarantu da ake wuraren da ake bata tarbiyya din za a je za a yi insha Allah za a ci nasara in akwai abin da faɗa wani abu ɗaya ne na kamar experience da aka ce muna da shi a makarantar da malam albani ya rasu ya mu akan ta ba akwai wasu abubuwa da na malahaza na cin nasara da ake yi a kai na farko dai shi malam albani ya wani abin da suke shi jaki walk a can wajajenmu wato aiki tukuru ba da riba rana malam ya faɗe shi a cikin abubuwa guda biyar da lissafo adam adam ya yi aiki tukuru babban aikin da yi shine karantarwa ya zauna da ɗalibai dare da rana yana yi dare da rana yana yi ya samar da wasu abubuwa to ilimi ya zama jagora na har aka irke wannan cibiya tashi da yi sannan bacin ya kanta ɗaliban ya samar da irin wannan wuri din to samar da irin wannan wurin sai da tsari tsari ne zai tafiyar da shi idan babu tsari wato kowa zai kiyasta shiga da ke so a yi za a ci ja'in ja a kai kamar mutum mukan ce da shi ko guideline haka ko consumption akwai kyakkyawan tsari wani ne shugaba wani zai shekara biyu yana kaza ko zai shekara kaza wani kaza kaza akwai tsari ga abin da muka tsara zami in za a yi kaza ga procedure tsarin da za a yi da shi to haka zai taimaka kowa ya cikin ku ko da shi shugaba ne bai da rai misali ko yi tafiya wajen ba abin da dakatar da shi saboda a kowane tsari wanda suke ciki ana gudanar abin suna san da haka za a cewa wani je kai kaza ko kuma an baka aiki kaza ga dai tsari da yana taimakawa sosai wajen gudanar al'amari kada ya rushe wannan na baku shawara akan wannan abu makarantar mu ta darul hadis da malam albani bari ba fa kudi aje mana a ƙasa ba ya tafi ban mu da shi amma dai a yanzu kam kafin dai ka samu ɗaiɗaikun ƙungiyar da suka abin da muka yi a wajen nan a, za a bincika da yawa wanda ba wani ke kawo taimako ba tsarin da aka yi shi ke gudanar da wajen har ya zuwa yanzu a jiya nan aka buɗe gidan talabijin na albani tv duk bisa wannan tsarin yadda ake kallon suna tv haka za a kalla a ko'ina shi ma amma fa duk wannan tsarin da aka ina ba da shawara ku yi tsari mai kyau kuma malam masani na tare da masana zai haɗa ku da wani in bai da lokaci ga tsarin da yake ba da shawara ku kula da shi in ma rubutuwa za a yi to an rubuto ga tsari ku kula da shi in kuka in bar ku gane ba ku ƙara buga ku tambayi malam to kaza an samu matsala ko kuma ku gane kaza ba muna ganin kaza a canza su sai a ba da shawara wannan tsarin ina ƙarfa nanatawa zai taimaka wajen ita san ta ci gaba wani da mamali ya ba da shawara sai an ba da tarihi gaya sai kun san ina kuka nufa wannan kenan sannan daga cin abin da nake gani taimake mu a makarantar mu shine akwai wata hudu ba da ma daga ga albani da mana cewa shine sai da hakuri akwai karatun da ya taba zuwa mana muna karatu abinci da safe sai ce yau ba za karatu za a yi ba yau fada zai mana aka ajiye mu wada ana karatu mu wada ce fada kawai zai mana to daga cin fadan shine ke cewa cikin ku za ku iya wa kan junan ku kuskure ya ce ba kuskure ba ganganci da laifi wani zai wani a cikin ku ya ce za ka iya zuwa ka je kana neman kanwar abokinka ya maka kafar angulu an san kafar angulu ko to za ake an fahimta ma'ana ya maka makirci a hana ka kuma ka san shi in ya maka ya ce to za ku yi tambayi da mana kenan yaya za ku yi wannan sai sa a rabu a tarwatse a kama fada ita ba lalle dan adam dole zai fushi an buga shi ba daidai ba amma fushi ba laifi bane adawa da gaba da watsewa shine matsala shi to dole in kuna so ku tabbata sai kun haƙuri da laifin da za a maka yace ba fa kuskure ba ganganci ba zai maka to amma wannan bai sa a rabu kuma a tafiya kuma haka za ta faru wannan zai ganganci wannan zai son zuciya wannan zai iya kaza to amma wannan kai zama dalilin rabo ku kai zama dalilin yasa shi kenan a ce an cirwa ne an yi kaza an yi kaza an koruwa ne duk da za ku kori kanku a cikin lamarin zai zama abin ba tafiya don haka ina abin da ci muku shine ku yi hakuri mu ma a can muna samun wannan sabanin a yi kuskure a yi hayaniya wani lokacin ma a yi kamar za a yi dambe duk muna samu amma dai muna nan kuma yanzu haka din muna abin nan muna tafiya tare kuma wajen na ci gaba a haka din da wanda Allah ya so to sai kun sa hakuri tsakanin ku wannan magana ba ta nufin kuma san rai shi wai wai kace to tunda mallam ya ce ai hakuri ai haka za a yi da ni dole ka gyara ka cire sai domin abin da kake gani in kai ka kawo matsala a ciki an yi hakuri da kai kana ganin Allah ba zai kunta ka akan abin da kai ba ka kaddara nan duniya mun yi hakuri da kai saboda wata maslaha in ka je gaban Allah kuma fa da wannan laifi da kai na matsala da haifar da wajen ka haifar da tafiya ka haifar da kungiya za ka samu matsala don haka ka sani ba lasisi ne bane na an ce a hakuri kai kuma ka je kai san ranka ka kawo abin da zama matsala a cikin wannan tafiya din ni na ganin yan kalmomi da zan faɗa kenan a wannan babi cewa lalle a daure a yi tsari kuma a yi hakuri Allah shi albarka zan mai da magana zuwa ga malamu Allah saka alkhairi kuma Allah muku albarka da suka shirya wannan abubuwa muna muku fata alkhairi da duk wanda ya tada ga wannan Allah sa aljanna makoma kuma Allah azurta ku da hakuri din Allah azurta ku da tsari kyakkyawa da kai zuwa ga cin nasara sannan Allah sa mu kuma ka zo garin nan Allah ka mai da mu gidajen mu lafiya wassalamu alaikum shi za bai wa ai jazakumullahu khair jazakumullahu khair wa ahsana ilaykum wa jazakumullahu alaikum
da ya haɗa mu a cikin wannan tafiya da fatan duka za mu amfana insha Allah mun ji bayani daga manyan malamanmu abin da nufin son in ƙara ji da dawa sai mu ce wannan zawar ta ku rahama ce daga ubangiji gaskiya babbar rahama ce daga ubangiji tunda mu da za ku zo muna tunani muka ce ba ma iya karɓar manyan baƙi irin ku amma da yake abin da Allah ne muka ce Allah ne zai mana jagora da karɓar manyan baƙi irin ku kuma Allah ya mana jagora alhamdulillah eh mun ji bayani daga manyan malaman mu kenan eh game da santar islamic iman ina so in ƙara bayani game da shawarwari da aka bamu Allah ya saka malaman mu da alkhairi sata islamic imani kamar yadda eh, aka yi bayani a baya akwai tsari iri-iri Eh, akwai guri guda uku akwai vision ko mu ce hange na santa hangen mu shine ya za a yi kowane musulmi ya kawo gudunmuwar shi ga aikin Allah kamar mu santa gudunmuwa kan mutum ne tunanin aikin Allah na malamai kaɗai ne a'a Isantar Islamic ya ba dukkan musulmi mai karɓa sunan musulmi ya kawo gudunmuwar shi. Kai gareji ne, kai ɗan kasuwa ne, addini yana buƙatar gudunmuwarka. To shi ne babban hangi na santar. Kenan kowane musulmi daidai gudunmuwar daidai abin da Allah ya wurin mutum zai ka. Ilimi ne gare ka, wani kayan aiki ne gare ka. A a lokaci za ka bada ka yi shawara, ka bada shawarwari shi ne babban hange na santar vision kenan. Sai guri, muna da manya-manyan guri guda uku. guri na farko kamar da na yi bayani ya za a yi mu musulmi mu ma addinin mu hidima ni aikin Allah mu haɗa kai ni aikin Allah kenan kowa zai ka irin tashi gudunma shi ne guri na farko na biyu akwai ɓangaren tarbiyya wani irin gudunma za mu kama addinin mu ɓangaren tarbiyya addinin musulunci in muka ɗauka sai muka yi nazarin cewa misali in muka ɗauki lakwal akwai tsari na musamman muna da minister muna da direction muna da sai muka ce to a bangaren addini gaskiya muna tahiya ne akwai makarantu ne suna da dama sai dai bamu da tsari to sai muka ce annan ma ya kamata a samu wasu kamar dan adam ne dan adam da Allah ya halicce shi akwai kwakwalwa akwai sassan jiki sai muka ce to addinin mu karantarwa tana buƙatar ita ma a mata tsari akwai wanda su aikin su kawai za su zauna su yi tunani ne wasu za su ba da ilimi ne wasu za su kawo kayan aiki to sai muka tunani dole sai an hudo kuma hanyoyi to anan ne muka yi bincike bisa kan karfafa tarbiyyar musulunci har muka wallafa wani littafi wanda a gaba za mu yi da abu ka isha a can zandar to wannan littafi kun wallafa shi a tun da santa muna da reshe a nan tawa tawa muka fara buɗe sannan aka buɗe zandar zandar yana da domin yana da shekara uku tawa yana da shekara biyar to wannan littafi bincike ne muka yi muka ƙididdiga bisa ga irin gudun wanda za a iya kawo wajen ƙarfafa tarbiyyar musulunci amma ba mu yi muna son sai mun wani taro na musamman da malamai a ƙara tantance ni ya kamata a sa cikin wannan littafin don a ƙarfafa wannan tarbiyya ta musulunci tsari na tarbiyyar musulunci kenan guri na biyu guri na uku shine ya za a yi mu a matsayinmu na musulmi muna da ƙungiyoyi daban-daban na musulunci muna da makarantun na addini kenan yadda za a yi a gama ƙarfi da ƙarfi saboda mi tahiya tare a gudu tare a cikin tare kenan shi ne gurbu na uku to sai game da ayyukan da santar take za mu dan bada kaɗan daga ciki kamar yadda shugaba jagoran da ya magana na fara mun akwai abubuwa da dama da muke misali a wata mudu tsari da dama kamar akwai lokutan da za mu sa bincike a cikin gurbu sai mu sa da kai garuruwa da kamar a ce Cote d'Ivoire burkina za mu sa kamar su ne za su zama juri ko alƙalai kuma cikin gurfi ne za a sa yara su bincike za a yi wani konkur na musamman to wannan ma muna yin shi sannan kuma bangaren santar muna da wani tsari da muka hudu shi ne haɗin kan musulman duniya shi ma daga wazaf ne muka sa shi sai muka yi tunanin me zai hana musulmai idan sun haɗa kai kamar misali a bada dala arba'in arba'in za mu tara kuɗi jiya kuma za a yi jiya a wannan tsarin zan ba ku misali a zandar gari biyu muka gina makarantu ne kuma wannan da kudin mutanen cikin garin ne an gwada musu hanyar da za a yi bai kamata a ce kullum sai mun yi shura daga wani wuri an zo an kama mana muna iya hudu hanyoyi da za mu taimaka maka mu da kanmu to wannan aka gina kamar makarantu kuma da gudunmawar mutanen gari mu kuma haɗin kan musulmi duniya muka kama aka yi wannan kamar santar yana da abubuwa da dama wanda lokaci zai yi kan mu ɗauki lokaci biya wajen bayani kaɗan daga ciki zan bar sauran abokan aiki sai abin da ke so malamai da suka zo na son bangaren tarbiyyar nan a ƙara ƙarfafa malaman kuma da kuka yi bayani aiki dai wanda ba harkan dala ba ce mu santar har yanzu cikin foundation ne muke foundation ce muke kenan muna son a ƙara ba mu shawarwari wajen foundation da mu ranar santar kullum mu kawo wasu tsari iri iri iri wanda za a dau wanda abin in muka dasa shi zai zai dawwama kamar zai ci gaba ko bayan mun mutu kamar mu foundation ne za mu bayar mu kenan ƙaddiyan mu da sauran za su ci gaba akwai malam kun yi bayanin bangaren marayu muna da sashen marayu wanda muna da wata hikima da muka hudo za a ɗauki nauyin karatun maraya misali dala ɗari sai mu faɗi ma cikin musulmi wanda yake iya ɗaukar wannan yau kenan kana iya ɗaukar maraya ɗaya ko biyu ko uku sai a kashi tantar kenan wannan abin da ake samu za a ƙara shi wajen ɗawainiyar malamai kenan akwai abubuwa ne suna da dama lokaci bai isa zan bar abokan aiki na.
mun gode da bayani kwarai da gaske
Malam Musa yana cewa saboda lokaci ya yi lokaci ba kwarai malam kaza don din su strategies da kyansa ko kuma da mana shi da angle strategies for islamic education ba
sosai malam saurari magana daga hajiya wadda take kashin bayan wannan sansan ita ce wadda ta gina kuma da shawarar wasu bayan allah kuma ita ce wadda take kula da gudanar ayyuka a cikin wannan sansan insha Allah.
to eh malam suna magana a malam zai magana ba ko ba ta liki suka abin da ban sha'awa malam akwai sun yi uzuri da ba yake akwai sosai bayanai ina ganin eh, za mu ɗanyi haƙuri gaskiya malam da kansu sun gaji tun mutuwar sahiba a koma masauki ba Eh, akwai bayanai da dama wanda in za mu sha bayani lokaci ba zai ba mu dama ba kowa ya ga yadda yake so amma da Allah ya haƙuri ba wai maganganun ba sa da muhimmanci ba bayanin kowa yana da wurin shi amma muna godiya kuma mun ji daɗi sosai ga irin shawarwarin da malam ya kawo Eh, akwai abubuwa kun ga ɗaya daga cikin eh, littattafan da san karfi da yi sannan wajen shawarar aiki da kafafen yada labarai kuma eh, gwargwado muna kwatanta karfi bai jiki ba Eh, ni da nake magana ina ji ina aiki da kafafen yada labarai ina da kusan hula biyar na jarida a cikin tashoshin da za ku iya sani ne ke wakiltar gidan talbijin na hausa bakwai wanda shi ma yake ba da kasashen afirka ta yamma akwai hijira a turai da wasu ƙungiyoyi haka da ƙasar amerika da sauransu bisa ga abin da shayi kuna da hijira a ingancin nan labarai kuna da sosai branch sosai mana sannan a nan cikin tawon wanda murya adami nake director kuma ina horar da matasan da suka fara aiki a nan okay a shekarar da na kuke wa'azi bai da jiki amma an kira yadda kuka dare ake cewa sun kasa su amma da bisa rediyo na hudu daga ga zuwa nan ne aka sa wa'azi da wasu tashoshi daban-daban haka to wannan bangare alhamdulillah muna da abubuwa cikin wanda suke tafiya zuwa gaba abin da muke so dai kamar shawarwarin da kuka bada su ma a ba mu hanyar da lokacin da muke so wani tambaya ko ƙarin haske haka ga yadda za mu tuntuɓa a ɗan nuna mana hanya da ci gaba mun gode Allah ya saka da yaran Allah ya huta da gajiya Allah ya sa mu ci abu da wannan abuwan kuma Allah ya mai da ku gida lafiya bismillah wallahi
wato amin jazakumullah khairul jaza bayanan malama a matsayinta na jagora da kuma wannan abin da kuka rubuta ya ƙara fito da abin da nake magana a ce kuna da strategy to gashi strategiya saboda haɓaka tarbiyya irin ta musulunci kaga gashi a rubuce ko ina za ku je ko ina a duniya ko kawo ne kuke da shi document gashi karanta ka ga manufan sannan kuka yi aiki da tsari irin na zamani ga hoto ga kaza kaza hatta tsarin karatu irin namu na kasar afirka da allotu daga yaro almajiri na rubutu kaga za mu ja hankali madadin ku je kuna bara a kan titi ku zo mu kula da ku ku yi karatun qur'ani wallahi mai farin ciki kwarai da gaske bayanan ki sun yi mana daɗi kuma na tabbata malam ma zai riki wani abu guziri in ya koma zaria wani markata shi kalba ne allah ya kanshi ya ce ga guzirin da na samu ni ma a kano zan yi wannan bayani mun ji daɗi yadda muka taro haka allah ya tara mu fi jannatin wa naharin fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir yawma la yanfa'u malan wala lam tusri allah ya saka muku da alkhairi to wannan namu ne kofi koko dai ba namu ba ne to
Assalamu alaikum.
wa alaikum alaikum salam muna alfarma minti ɗaya zuwa biyar sun yawa ɗaya sun yawa biyar sun yawa to alhamdulillah eh, sunana Sirajan Abu Yahya na zo ne daga Damagaram karkashin jagorancin Association Ajab Tarbiyya da kuma Musulman Akson Mondial da su suka yi wannan aiki Eh, alhamdulillah Musulman Akson Mondial da kuma Ajab Tarbiyya suna aiki tare da Central Islamic Imani musamman ma na Damagaram insha Allah kuma wannan magana nake so in yi a takaice a kan wannan tarihi kaɗai wanda haɗin gwiwa ne na ajek tarbiyya da zama a kusan wangiyar da kuma santar imani suka zauna suka wurin bincike kuma an yi bincike ne eh, ta hanyoyi masu yawa kuma hanyoyin da suka dace a yi domin bincike wanda ba mu bane muka zauna a cikin daki muka zauna muka rubuta kan ra'ayin illa iyaka mun bin makarantu ne daga unguwa zuwa wacce unguwa nesa daga wacce unguwa zuwa wacce unguwa muka tattambiyo su shawarwarinsu da kuma abubuwan da suka samu da experience saboda akwai makarantar da muka je tana da akalla shekara 30 tana koyarwa a cikin makaranta akwai makarantar da muka je sabon makaranta ce wata ta zo da zam- tsarin zamani irin su ga su injiniya malam abba da ku kun san su to akwai kuma makarantar na su malam salo abubakar da kun san su shi malam salo abubakar akwai shawarwari shi jewa a cikin wannan eh, takarda da ku gani to wannan mun yi shi ne daga bugun horo har yanzu fikirar mu ce a cikin kahin a kai ga sayo malaman ciki saboda muna so za mu kai musu karanta su ga me ya kamata a gyara kuma za mu kai masu ma da su shafi bangaren abin da shahi a zamanance yan boko kenan haka strategy da ake yi wajen koyarwa da kuma hanyar da ake gudan saboda yaruka da suke ciki kenan a rage abubuwan da suke ciki ko kuma a ƙara wasu abubuwa da ya kamata tunda in kun duba za ku ga a cikin model kin akwai abin da yake magana cewa eh, darasi kaza za a sashi kaso kaza cikin ɗari darasi kaza za a sashi kaso kaza cikin ɗari to ala kulli hal wannan ma sai mun kai ma wanda su suke da aikin wannan tunda mu illa iyaka mun je shigo ne cikin al'amuran amma akwai wanda ulul azum bisa wannan al'amuran kenan za mu tuntube su mu ji abin nan in yaso kuma daga baya kahin mu zo mu kaddamar da littafin za mu yi nazari akan yarurrukan da ya kamata a fito littafin shi ma yana da matukar muhimmanci insha Allah kamar da dai hajiya ta yi bayani mai daga baya za mu nazari mu gani wasan ne kamata a fito mu a ga an ba da fasar ta tahon kuma da hanyoyin da za a fi a yada su insha Allah wani ko ba sani ba su hajiyar za su rike alkawari bayan kaddamar da wannan kin a tura mu kofi eh, la'alla tunda ban da wannan kafala wanda ya sun su suna da hajiyar su barka da kuma samu ni tambaya nake da shi akwai wani tsari da kuke da shi ne wajen bude kamar makarantun da za ka karantar da yara boko da islamiyya haka tabbas kuna fi sa hanya za ka Wannan- wannan zagar muna da tsarin gashi na za a buɗe santakin hal an samu guri hal an kai ga fara haɗa tarwacen za a gina ita santakin a zandar a zandar nan zangar insha Allah dalilin wannan tambaya shine yana ga cin mu nasarar da muka samu a ƙasarmu a makaranta mala albani haka ka buɗe boko ce da islamiyya a cikin to da yake mutane kansu na ɗan wayewa ana sa mutane suna kaiwa ita makaranta daga cikin wuraren da ake samun kuɗin da ke ci gaba da wani abubuwa din kuma ya kamata ku yi ta ɗan in ba ku yi ɗin ba kuma ku wayar da kai mutane suka kakku damu don wasu buɗe ba za a isa ba da yawa mutane duk in mutum za a yi makaranta guda goma irin ta addini da boko haɗe ba za ta cutar ba wannan kowa rabon shi zai ci a cikin abin nan mahimmancin haka shine kuna kuka da tarbiyya a makarantar ku kun kantar da yara musulmi sun kantar da yara an samu lalace tarbiyya idan arna ya zo kantar da su ya zai zama kenan tun dan ba ku buɗe ba dan na ji labari su suna zuwa suna buɗewa ku kuma musulmi sai ku ɗebi 'ya'ya rututu a je a kai masu su kuma su koya masu kamar da malam ce faƙi shi laɗi ba bayan da su ya ba su tarbiyya ba kuma ba wai da ma wasu tarbiyya ce a bar mutum da tunanin musulunci a abin da za a fara lalata mai shine tunanin musulunci mafi karanci auna mai da musulunci da ba musulunci ba da abu ɗaya ne kawai kan ma ka ɗau zafi akan wani abu kawai a bari shi da kamar aka ce interfaith ko wanda abubuwa da ake kamfen da shi a duniya yanzu to gaskiya ina ba ku shawara buɗe makarantun zai kawo muku kuɗi sannan za ku tsare mutuncin da imani da tarbiyya 'ya'yan musulmi a wannan halin sannan kuma ya zama kamfen duk garuruwan musulmi a buɗe duk sanda wani arni ya zo ya buɗe makaranta to kakku 'ya'yanku kuma ku yi kamfen ba tare da yadda za ta tokali dokar ƙasa ba yawwa ku kamfen na kar a kai 'ya'yan ga naku in ba ku samar da naku ba ba zai yiwu a abin nan ba wannan shi ne shawara insha Allah ta'ala amma ina nanata muku ne ga malam kwararre ne ku ringa tuntuba lokaci ba lokaci a samu communique kuke ce ko communication ko da Allah sa mu dace yawa ai malam sai ka zo ka koya ran
to muna ta a karo kallon Allah ya zan koya malam ta masha Allah domin gode kwarai da gaske masha Allah